الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأبي عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da lokaci da dama da ya bamu yau muna wuri na kara da sun wannan wata da albarka wata ramadana wata na tara kan da musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daya da shida a dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da tara ga wata uku kalandar mai lafiyar ita ɗan Maryam dubu biyu da ishirin da biyar daidai ubangiji Allah kai mana waɗannan a cikin kurdu gudawati biya zuwa na aya ta goma sha biyu da yau Allah yau za mu tashi kenan a aya ta goma sha uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير من magana akan wasu ɗabi'u na ɗan adam wato gulma da ya fi da jiki kuma mun yi fassara kan me ake nufi da gulma wato cin nama mutum shi ne ka ayambaci aibin mutum a bayan gidansa ka ci nama ko da ko wata halitta ce tare da shi dogo ne gajere ne baki ne bukatar lebe ne bukatar kai ne irin wannan kalmomi idan kuma ka ambata haibarsa a gabansa baka cuta Allah zai sace a cikin mu zuwa wata ka'ida dan mutum ya san shi waye kuma ya yayi Allah ya ce ya yi wannan ya ku mutane inna khalaqana kum min zakarin wa unsa mu ne muka halice ku daga namiji da kuma mace duk wata halitta da ka gani ta dan adam ce ta samu namiji sannan sai a haifar da shi waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sannan muka sanya ku yanki yanki garuruwa kabila kabila wannan dan kamaru ne wannan dan shari ne wannan dan nijar ne wannan berime ne wannan bahaushe ne wannan bafulatani ne wannan balarabe ne ko baturi amma allah kun hikima ne sai haka ya ce ni ta arabu don ku ne ku ne kawai ba wai kusan wata kabila kan wata kabila ba inna karakum inda allah ya takafu wanda ya fi karamci a gurin allah wanda allah ya fi so shi ne wanda ya fi kudin gwaran ko balarabe ne ko bature ne ko ɗan isha ne ko bakar fata ne in dai yana da takawa to allah yana da hukuncin kowa idan la alimun khabirun lalle allah masani ne ne ba da labari idan shi musulunci ba a da kawo shi ba kayan gado ba ne ballantana ka ce ka gada kaka da kakanni domin da cikin annabawa ko da iya zuwa musulmai ba ne kuma so suka zama annabawa a yanzu za ka samu wani iyayen da musulmai ne suka fito a wani kuma iya tsara da shi fito musulmi da ke nan shi musulunci ba riga ba ne ba a baki ake yi ba ba gano ba ne shi musulunci me yi shi ne ne dan kagada da ya faɗi annabi gozarsa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi umarni na ya sassaka komi domin tseratar da masu tsoron Allah daga musibar wasu fana bayan ya gama Allah ya taɓa faruwar wasu fana ya kira masu imani don shiga jirgin sai ga ɗansa can a gefe ya ala kama alkawari da ni da iyalai na za ka kusan da ni ga ɗana can a'a Allah ta ba ɗanka ba laisa min ahli bai daga cikin iyalanka domin shi ya aikata wani aiki ba mai kyau ba dan ka ba a gane musulunci a halittar da Allah ya ma yayin ka da yare daban-daban ya yi ne don kasar juna in ga dan uwanka ka san yaran ka yalla
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور
قالت رحيم الأعراب larabawan ƙauye suka ce amana min yi imani kullum ya muhammad ya muhammad ka ce musu lam tu'minu ku zaba ku imani ba a walakin kulu a salamna ku dai kawai ku ce da mi kauya mu mun musalanta wala ma ya da kullu imanu bi qulubikum har lokacin da imani zai shiga cikin zukatan ku wa yantuji Allah wa rasula idan kuka bi Allah kuka bi manzansa la yalitu min a'malikum shay'a ba za a tauye muku komai ba daga ayyukan inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimun Allah mai gafara wannan kabila da suke cewa manzan Allah sun yi imani yace a'a kar ku ce kun yi imani ko ya ku ce kun musulunta kenan imani daban musulunci daban abin da nake nufi musulunci bi wani musulmi daban mai imani daban an bai tambaya ta kuwa za a ce wannan musulmi ne amma ba mai imani ba ne an ga tambaya ta kuwa za a ce wannan musulmi ne amma ba mai imani ba ne ko kuma a duk wani musulmi mai imani ne Allah ya ce kar ku ce kun yi imani ko dai ku ce kawai ku musulmi yanzu imani ba zai tabbata a cikin ku ba har sai kun ba Allah da manzonsa idan kun ba Allah da manzonsa yanzu imani ya tabbata a cikin a lokacin za ku kusa imani a malamai sun yi sabani lirin ya sa aka ce manzala ya gaya musu cewar wani larabawan ko da kuce kun musulunta kar ku tafi imani sake suka ce an ba wa manzan Allah umarni ne da haka saboda mutanen sun gaskata ne da matinsu da harshen suka ce su musulmai ne amma zukatan su kunna da saura zukatan ba su yi kiri ba da haka za a gaya musu ko dai ku ce ku musulunta amma ba ku yi imani yanzu kan can Allah ne ba ku dai ku ce ku musulunta ba za ku ce ku imani ba sai lokacin da imani da suka san ku ko ga su Allah da mu yanzu Allah ya san cewa da haka suke ba su san sai to yanzu kai kuma kai za ka iya gane cewa wancan da har sai fada ko ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya ganewa ba haka ne da haka ma wajen mu duk wanda ya imani ya musulunta ma gurmi imani ma gurmi mai imani wanda Allah ne ya sani Allah ne ya faɗa ba ku yi imani amma dai ku musulunta da haka ku bari lokacin da imani ya shiga cikin ku kuka ba Allah kuka ba manzansa to shi ke duk ayyukan da kuka yi masu kyau Allah ba zai toye muku ba domin Allah mai gafara ne mai rahama ne
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون innama mu'minuna lalle ne su mummunai masu kiran kansu mummunai kuwa imanin ya tabbata allazi na amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da kuma manzansa kuma lam yartabu sannan babu kokon tare da su wajahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi jihadi da jikinsu bisa bila saboda Allah wula ya kama su nuna waɗannan su ne su kai su ne masu gaskiya kenan ana iya gane mumini da aikinsa ana iya gane aka san mumini da kuma aikinsa lokacin da mutum ya zama musulmi sannan yake ayyukan musulunci yadda shari'a ta ɗora masa wanda mai imani mumini amma wanda yake sakaci da abin da shari'a ta dora masa na aikace aikacen musulunci ya ce musulmi ne don aikinsa ya nuna tukunna bai zama mai imani ba sai
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم kabilar banu asad da su ake wannan muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam misalan ki ce manzo Allah kul ga ya muku atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu kuna so ne ku ga wa Allah kuma sa dini ne Allah kuke zo ku gori ko musulunta wallahu ya'lamu ma fi samawati wal ardi to ba ma cikin zuciyar ku ba abin da ke sama da abin da ke kasa Allah ya sani ballantana abin da ke zuciyar wallahu bi kulli shay'in alimun Allah kan komai masani da haka idan kun yi imani ya sani in ma ba kun yi imani ba ya sani suke cewa ya manzan Allah mu fa mun musulunta ne ba da ƙarfi ba ba yaƙi aka yi ba aka ci mu da shi ba ba tsoron takobi ne ya sa maka musulunta ba mu mun musulunta ne kullum saboda son ranmu yanzu Allah kuke gaya kun yi imani Allah bai sani ba sai ya ce يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين yamununa alayka an aslamu suna ma goriya manzala wai sun musulunta za ka suke ba gori sun ba da ƙarfin suka musulunta ba sai shiga musulunci ne da su kan ra'ayinsu kulla ta munnu alayhi islamu gurbe ka ce musu kada fa mun gori musulunta walillahu ya munnu alaikum Allah ne yake dawo ya muku gori don me an hadakum lil imani shi ne sai da kudura kan daidai idan imani Allah ne in ya so sai ya sa ma imanin a cikin zuciyarka sai ka wayi gari mai imani wannan da Allah bai so ya zama mai imani ba sai ya zani imanin sai ya sa maka kafin kuma sai ya doge akan kafin daga Allah ne zai yi maka gori ya ce ya dora ka kan hanya daidai ba sai ba in kuntum sadiqin ne gaskiya kuke faɗa cewa ko musulmi ne kun yi imani to Allah ne zai kogori ba ta kogori sai إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Allah ce inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardi lalle Allah shi ne masanin abin da ke koya a sama shi ne masanin abin da ke koya a sama in ba Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da wani abu daga cikin gebinsa ba annabinsa ba shi kansa annabi bai san gaibi ba. wallahu basiru Allah bai gani ne bima ta amalu da abin da kuka aikata za ka zo abin da kuka aikatawa Allah yana gani yana kuma yi. mun zo ƙarshen karatun wannan sura ta muzurati kurakurai da muke a cikin na karatu ko fasara ko bayani ubangiji Allah ka yabe mana ba daga zuci ba daga tashi abin da makaranta daidai muka fassara daidai muka bayani daidai Allah ka ba mu ladarsa ka ba mu iko aiki ko ka sake fahimtar da ma'abudan fahimta za mu shiga sabuwar sura sura ta kawo ita wannan sura ta kawo sura ce mai kiyar kuma a jerin surori a ƙur'ani ita ce surata a hamsin ne ayoyin da ayoyin arba'in da biyar su ne gajerun dogayen surori da kasa ka fara gajerun dogayen surori kuma ita wannan aya tana bayani akan wasu sun ce abuwan arba da madaniya ce kamar da aka ce wasu suka ce ba a makiya ce ita ka ita ce farkon sura ga jajjeru madogaye ayoyin da ayoyin guda arba'in da biyar kuma tana da jirgi ne na shida ko da ashirin da shida ta fara da wani harfi ne yankakken harfi wato kwamacin sun yafi akwai sahaba surar babu a lokacin sahabbai an sa mata suna ana ambatanta da surar babu wato kama aidan surar albasikat ana ce mata albasikat wani tura wani tura a wajiya wa salafuna fi tartibin nuzul a sauka daga sama aljerin surori suke sauka daga sama ita ce sura ta talatin da hudu da jerin zubar ƙura'anin daga sama sunna a kuma ta zo ne bayan sun mutala kafin sun balai kuma ta fara ne zuwa da alarsuwa of wal qur'an wa kullu sura mabdu'a bil qasmi hiya makkiya kuma duk wata sura da ta fara da rantsuwa wani sura makkiya duk sura da ta fara da rantsuwa sura din makkiya ba madaniya ba annabi ya kasance yana karanta ta sallallahu alaihi wasallama kullu yawmin juma'a alamin bai ranar juma'a manzan Allah yana karanta wannan sura kan mimbar of hazbar sannan yana karanta ta a raka'a ta farko a sallar idi ita wani masaka kuma surar ta kunshi abubuwan da yake wanda ta yi imani shi na alkur'ani da dalilansa da kuma tauhidi surar tana bayani kan kudurar Allah a kan halittunsa sannan surar ta kunshi ambaton wani yanki shi ɗan adam mutum za a tambaye shi a kan ayyukansa za kuma a tambaye shi a ƙarshensa da haka na zai fara
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب bayan bismillahir rahmanir rahim qaf akwai bambance bambancen ma'anar wannan harfi yankake na kawo amma magana mafi inganci Allah shi ya bar kansa sani da wannan harafi wal qur'anul majid ina rantsuwa da alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana da dama ya yi rantsuwa da koma mene amma mutum bai da iko ya yi rantsuwa sai da Allah annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah idan ka rantsa da babanka kayan shirka in ka rantsa da annabi kayan shirka amma idan ka rantsa da alqur'ani wannan rantsuwa ce da Allah domin shi Qur'ani sifar Allah shi ba halitta ba amma duk wani ba halitta idan ka rantse da shi to ka wani shi amma Allah madaukakin sarki zai iya rantsuwa da kuma bi bal ajib a'a ba haka bane sun sun yi mamaki larabawa kuma ta musulmai sun yi mamaki me ya ba su mamakin an ja a hannun zurmi wai saboda wani mai wa'azi ya zo daga cikin ya za a yi a ce mutum da ya tashi a cikinmu ya tashi a gabanmu kuma ya zuce wa Allah ne ya fi abin ya ba su kawai kwanar kafiruna shi ne ma kafirai suke cewa a za she'un ajibun wanda abu mamaki a ce wani mutum ya zuce wa Allah ne ya yi sai ya ce أإذا متنا وكنا ترابا ذلك ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ai za ki tsira wa kunna turaban suka ce yanzu idan muka mutu muka zamo kasa muka rike kuma ce a sake dawo da mun sabuwar halitta zalika raja'un ba'idu kai za ki lokaci wannan komawa zai daɗe imana ba zai yi ba sun kare su sabbin alkiyama ke kada alim na mata kuma minhu ai mun san abin da kasa take ragewa daga cikin su yawa da wancan goba da wancan jiwa da wancan har da zo kanka wa inda za ki samu na biyu a gurin akwai littafi wanda yake kiyaye aikin kowa yana nan kuma za ka gan shi sai ya ce بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من
Allah فروج ke bal kazzabu bil haqqi a'a sun karyata abin da yake tabbata shi ne alkiyama ta tabbata ne lamma ja'ahu lokacin da ta zo musu wa hum bi amrin marid lalle ku suna cikin wani al'amari rikitacce sun riki me ne abin mamaki tashi ne abin mamaki in abin mamaki ne Allah ya ce afalam yanzu ila samai su duba kawai فوقهم سجوب خمر سمر kai ba bare na ai da muka gina ta yadda saman take yadda aka gina ta daya akan daya daya akan daya sama ta daya kaurinta da za ka kula ka ce za ka wuce sai ka yi tafiya shekara ɗari biyar daga doron sama ta daya zuwa sama ta biyu in kana son ka je sai ka yanka mai jika ɗari biyar ita ma saurin ta kamar haka ɗari biyar har zuwa sama da bai sannan lokacin da aka gina sama ba a sa matokari ya tokare da kan da faɗo ba da ginin sama da dawo da halittar mutum wanne ne ban mamaki wanne ne ma fi kusanci da ake ba zai yi ba wa bayyana sannan muka kawata sama muka mata ado muka mata kwalliya wa ma la hadin duruda sannan kofa sama ba ta da kofofi ba za a ce yau ga sama saboda dadewa can ya kule ba can ya yi tsatsa can yana likin can bai zo da daidai ba duk dadewa babu wani asa idan aka ce ka ba mu labarin sama ne shekarar talawa an aka da yi to duk daɗewar nan tata ba a taɓa cin gyara ba duk inda injiniya ya kai da iya gidansa da zai gama wani tsaf idan wani yawon ya taɓa gyara nan ka za ka ba ta yi nan ba haka yi ka wata amma duk daɗewar sama babu gyara babu yadda ta yi kofa idan wannan ne kuma mamaki ba halittar mutum bayan ya mutu ba
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب wal'arba su duba mana ita kasa kanta madadin na aida muka miƙa da ita wa alƙainar biya rawasiya muka jajjefa duwatsu a cikin ƙasa wa ambatana biya muka tsirar a cikin ƙasar min kulli zaujin bahijin daga kowanne ma'aurata abubuwa masu kyan kalli ka je daji ka ga ikon Allah wani ƙanshi na musamman mai sha'awa na furanni ƙanshi da ke fitowa daga fure iri daban-daban bishiyoyi iri daban-daban haka na manomi zai ɗauki irinsa ya je gona ya shuka lokacin da irin ya fito gonar sai ya banya ya banya mai kyau in yi ji daɗi har ma ba zai barko na sai ya ga yawan da aikin Allah sabon binatar wannan wata ni'ima ce ni'ima ce daga wajen Allah wa zikira ko wazi kai ne za ka ɗauki shinkafarka ko masararka ko dawarka ka tona rami ka saka bunne ka dawo gida ka yi ya aka yi kan dole ka sani in Allah ya ga dama sai ya rike ta fitowa amma Allah sai ya fito da ita da ɗaya ka shuka yanzu kuma ka samu dari a kwaya ɗaya aikin waye aikin Allah sai ko kawai ka ga amfanin yana girma da kayi sati baka je gonar ba kana zuwa kaga ta canza ka ɗebo taki da zuwa a tunaninka me ya tasirin taki a gonar me ya tasirin taki a gonar bai da wata tasiri Allah madaukakin sarki ne ya ba ɗan adam wata hikima idan yayi haka yayi haka to Allah zai ba shi sa'a kuma hakan ya faru ba wai takin ya guda kansa yake da tasiri a cikin shukar ba wani zai shuka ya je ya zuba taki ya zuba su ɗaya ya zuba su biyu ya zuba su uku sai kuma ka je ka shuka ka zuba takin su ɗaya na ka yi kudansa wani ma ba zai zuba ba na ka yi wani wanda ya zuba ne wanzu ake da da ka tabbatar wannan wata ni'ima ce wa zikira sannan wa'azi ne li kulli abdin munibin ga duk wani bawa da yake mai da al'amari zuwa ga Allah duk abin da ya burge ka ya ba ka sha'awa sai ka tsara da Allah aikin Allah ne wani ina wa da mutum ya fara aikin mutum aikin Allah Allah ne ya canza masa ilimin da yi kai ma da za ka je ka koya da kariya Allah bai keɓe wasu al'umma daban da wani ilimi ba yadda ya ba wanda haka ya ba wani bambancin ku da ku da su ni ne sai take bambanta za ka duk wani abu da ya burge ka a doron ƙasa ko me shi mai shi zuwa ga Allah sai zama ka ba sai
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد Allah ce wa anzalna mina sama'i ma'an mubaraka sannan muka saukar da ruwa mai albarka daga sama idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ruwan da kake nema don biyan bukatar ka sai halaka da kai idan Allah bai sa wa ruwan albarka ba ruwan ba zai ma amfani ba ai nake jin mun taɓa samun wata shekara da aka yi ruwa amma ba a samu amfanin gona mai yawa ba haka ne wata shekara kuma ba a yi ruwan da yawa ba sai kuma ɗeba amfani mai yawa daga allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama kuma ya sanya wa ruwan albarka to amma sanadi dalilin ruwan sai maka tsirar da jannatin gonaki wa habban asiri har da gwar alkama mota kredit da sai wannan kala ba su gafi ga da biyu zurgaye lahatar undabilin sannan suna da fure ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya duk wanda ake Allah sai
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج rizka lil ibadi duk wannan mun yi ne dan ya zama abinci wa bayi dan ya zama abinci wa bayi ya zama makawa wa aina bi ballatul maida sannan muka rayar da garin da ya mutu da ruwan idan rani ya yi ƙasa ta mutu yanzu idan ka je gona ka tona ka shuka masara za ta fito ƙasa ta mutu amma in Allah ya saukar da ruwa yanzu ƙasa kuma ta rayu duk abin da ka shuka ƙasa zai fito da rayuwa ce daga muka rayar da ruwan da wani gari mai tsamsacce ka zalika to yadda muka fito da waɗancan tsiran to kuma haka za mu fito da tsiran da lallai
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Allah maɗaukakin sarki yana da kyakkyawan misali Allah zai kiga magana sallallahu alaihi wasallama kallabat qablahum qaumun nuh kafin mutanen ka larabawa su kare taka waɗanda suka zo kafin su mutanen annabi nuhu su ma sun kare taka wa sahabu ramsi haka nan ma ma abota ramsi an da rasa rijiya ce wanda suke azabtar da annabawa a ciki wanda mun mutu haka ba su dawa sun ba su kare taka wa adu wa fir'aunu haka ma adawa da fir'auna wa ikhwan lutin da yan wa alamu duk sun aika wa sahabul aika da mutanen da mutanen wa qawmu tubai da mutanen tuba da suka mutanen da mutanen kullu kazzaba rusula dukkan su sun karyata manzanni fa haka wa'idi da haka sai narkon azaba ya tabbata daga kuma idan kuka karyata kamar yadda waɗansan suka karyata abin da ya same su kuma su kare idan alkawarin Allah ne ya saukar da azaba ga mutanen da suka juya ma Allah baya yana nan Allah ne sarrafa sai dai ilin nau'in azaba ya saba kowanne da irin yadda za a hore shi kowanne da irin azabarsa yanzu mu da Allah ya tada mana azaba sai ya rufe mu da munanan shugabanni babbar azaba ce domin duk wata al'umma da ba ta da jagorori masu kyau to al'umma ta lalace tana cikin wani kuma badar babu ke na idan shugabanci da da shugabanci na gari ƙila da halin da muke ciki ba shiga ba sai ka samu wani yankin da suka ce ba Allah kuma suna samun ni'ima da rayuwa mai kyau mu kuma da muka ce da Allah mu muka fi yawa masu yadda da Allah amma muna cikin mata rayuwa wakili ka taɓa tafiyar kanka mai jawo ka taɓa tunanin haka to kila wata doka ce da muka taka Allah sai ke jarraba mu ta bangaren shugabanci mu lura yau duk wani shugaban za a ɗauku tun da kai shugaban ƙasa har kansila a cikin ma ake yi masu ake ɗauka a cikin ma ke ɗaukar sa ba da gurgu a cikin kuma ke ne da ita ce mutanen najeriya ba mutanen kirki ba ne ka ce su ba mutanen kirki ba ne ya guda ku kai ba eh domin a ɗauko wancan a sa bai da kirki a ɗauko wancan a sa bai da kirki a ɗauko wancan a sa bai da kirki har yanzu hannunmu bai kai wani mutum son zuciyar mace ko kuma ke ba da aka Allah da mutum ya alkawari duk waɗanda suka kare ta manzanninsu azaba tana nan yadda aka wuta na farko kuma na ƙarshen ka bayan ya
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
halittar nan da Allah ya yi wanda ya ba mu labari ya halitta sammai ga duwatsu ya halitta tsirrai ya rayar da kasa mutacciya daga ruwa ya halitta ɗan adam ya ce a fa'ina bi kalgin awwal halittar farko ta ba mu wahala ne halittar da muke farko ta ba mu wahala ne bal ba ta bane kun fi labas labas su dai suna cikin kokonto ne suna cikin shakku min khalqin jadidin akan wata sabuwar halitta da aka ce idan an mutu in ka rike za a tashe ka to sai ka bar su ko ba su za su shakku laqad khalaqal insana Allah ta hakika mu muka halicci mutum wa na'lam ma tuwaswisu bi nafsihi kuma mu muka san irin musuwasin da zuciyarsa take yi a zuciyarka kana kulle wani abu kana tunanin wani abu wannan abin da kake tunanin sa kafin ka furta ta a baki Allah ya san shi Allah ya san wannan hadu aka rubu ilai min hablil wari akwai wani jijiya da take jikin makogoransa a wuyarsa Allah ya san domin mun kowane jijiyar kusancin da wannan jijiyar kusancin da Allah yake da kai ya kusancin wani jijiyar da kai sai ya ce
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال صعيد lokacin da mala'iku guda biyu ɗan dabo ɗan tsaro ɗan tsaro lokacin da suka zo karanta an yamini ta ɓangaren dama wa an shimali da ɓangaren hagu a ƙa'idin suna zaune babu wani mutum da Allah ya halitte shi face da waɗannan mala'ikun tare da shi ɗaya hannun dama ɗaya a hannun abu an da hudu ne suna canjin aiki masu lura da aikin rana daban masu lura da aikin dare daban amma ne guda biyu ɗaya yana rubuta kyakkyawan aiki ɗaya yana rubuta mummunan aiki amma saboda Allah yana son ɗan adam Allah bai son ya azabta da ɗan adam shi na ɓangaren dama daga ka aikata kyakkyawan aiki zai rubuta maka ba da kyakkyawa shi na ɓangaren hagu mai rubuta zunubai in ka yi zunubin sai ya nemi shawara da rubuta a abin shi karka rubuta ko ne to ba zai rubuta ba sai a samu baƙi da suka ɗaya a zuciya in ka duba sai a share idan ka sake maimaita aikin ba za a rubuta ba sai a daga duba in kai su to shi kenan za a rubuta kuma wannan bakin na zuciyar ba za a rubuta in har kai kuskure ko kai ganganci wannan duba-duba ya rinjaye zuciyar ta zama bakakirin to shi kenan sai ina da lafi don ko kana so ka rina ba za ka rina ba kallaban rawan ala kulubihim makalun tsaba tsarin da ya zuciya saboda abin da ya aikatawa wannan dubo dubo ne daga karka yaje ka zauna ba tuba karka yaje ka zauna ba tuba tunda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama yana istighfari yana neman tuba ga ubangijinsa a wuri sau sama da 70 ko 70 ko da kullum kullum sai ya nemi duba kuma bai yi nasa to sabai zuwa ne kai zo da kai ila ba ka yi da kila wanda suke yare da bai da yawa a awoyi goma sha biyu na wuni da awoyi goma sha biyu na dare don Allah mun ce yau kawai da yasu bari mun ce yau kawai da yasu bari dare da wuni kada yi ne wani maza Allah ya fi lalai wasu lama yasu ya bari yana cin zunubi kamar yadda wuta ke cin bukatar gida in kana fama da talauci lazumci istighfari in kana fama da bakin ciki lazumci istighfari Allah ce ma ya tuzu min kauli mutum ba zai yi furici da wani furici ba illa da dai da saibun asidun ba ce tare da shi akwai malakunan guda biyu da rakibu da asidu wato misali suna da wasu in za ka faɗa ka san abin da za ka faɗa in za ka aikata ka san abin da za ka aikata haka Allah ya gaya manzan Allah ka aikata duk abin da kake zuwa duniya ka so duk wanda za ka zuwa duniya sai ka rabu da ka duk abin da za ka duniya ka yi ko ma mene ne ka yi idan sabon Allah ne ka ne ka saba idan aiki mai kyau ne ka ne ka aiki mai kyau mu ne wallahi wannan za ka bata ko kana so ko ba ka so sai ka bar ta ita lokaci wata guda ce
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد lokacin da mutum yake suruku yake cikin shakku yake ganin kamar idan ya mutu ba za a tashe shi ba yake ganin duniya ya fara jin daɗinta yanzu ne zai more ta wadda a saka mauki ake kawai sai magajin mutuwa da gaskiya yanzu ga mala'ika mutuwa nan ya zo kanka ya zo ɗaukar ranka don lokacin da za ka mutu ba gaya ma za a yi ba babu wanda ya san lokacin da sai ko zo maka ake wani ya hau mota sai ya dan sai ka dawo sai ka dawo sai an labarin ga wata sana'a wani ya tafi kasuwa ya tafi ya tafi gona sai ya dawo da gawa wani ma a can za a yi maka sana'a ba za ta dawo gida ba wani ya kwanta da daddare sai da safe sai da safe sai kuma ya tashi bandi dan da da wani kwai da kai za a taɓa gawar a tura ramin da kai a ɗauko gawar har ka taimaka ma a tura ta a rai a mai da kasa a ribi ana dawa an manta sai a koma da gidan ana wannan yanayin sai ga bagagin mutuwa ta zo kwata zari ga makon da nuna da ne kuma kai da babu da nuna mutuwa ba ma ka so ka ce zai ko ga sauri wani suka fi suri bayan an mutu Allah ta za a yi rusa a kaho zalika yawan wa'idi wannan ranar alkawari ke nan alkawarin da Allah ya yi za a yi kaho a mutu za a yi kaho a tashi wani lokaci ba daga zama ba hankali ba zai kwanta ba tun daga kaho a bakin mala'ikan kuma ta garfiya mai tawasi yanzu kama gara a bakin sa kuma ya daga ita sama jira ita ba shi umarni ba kama gara a bakin sa bai taɓa shigawa ba tun da aka bashi ya daga sama haka yake dindindin umarni yake jira a ba ya busa idan ya busa in zai da wani rai duk inda kake duk inda kake rai ya kai a gona kake a masallaci kake a makaranta kake a gidan giya kake a ina kake a ina kake a ina kake kake da an gama mai doki zai ɗebo ruwa zai kawo dokinsa kafin dokin ya sa baki a zuwa an huta Allah ya kawo gari ba ne za mu je tare insha Allah sai jarfi da ba
وعليكم السلام
a jiya muna da wata takarda ta tambaya a tsari da magaskantarwa amma da abu da mai tabbari ke tambaya yana magana da zaka ɗan kasuwa ne zaka ta kuɗi da kuma ta kayan sayarwar ya ake yi suna jini haka yi ko mata ita zaka ta dukiya ba a yi sosai ta shiga idan ta kai misali ina jin abubuwan a ranar 22 ga watan sha'aban aka yi wannan lissafin ba don kura canza na wani shekara sun buɗe da yi biyu da arba'in da shida wato februari da ishirin da ɗaya watan februari kenan watan jiya kenan aka yi wannan lissafin lissafin zakka ga daga gol shi ne naira miliyan goma sha biyu da saba'in da hudu da naira ɗari bakwai shirin shi ne ya samu zakka a bana ko a wajen mutane to mu dauka wanda lissafin da ya tambaya kila ba haka yake ba wani bai kai haka ba kila to idan aka zo zakka in ka da shago sai lokacin zakka ya yi za ka zo ka lissafa kayan shagon gaba daya amma farashin sayi ba fara ne ta fi tsayarwa yadda kai ka siyo shi za ka yi za ka yi da samun kayan samun gaba daya kudin da ya baka da kayan da kuma kudin da yake hannunka ko da kyauta aka baka kudi ya yi wasu gaba an gani ko da albashi aka baka da ko albashi ya yi wasu lissafi duk kudin da ya zo hannunka in dai ya zo daidai lokacin da ke zaka duk za ka yi lissafi idan ka lissafa shi in ya kai adadin zaka sai ka kasa kashi arba'in sai ka ba da kashi ɗaya wani shi ne zaka ta kayan shago ba za ta wata guda ta? eh kullum miliyan goma sha biyu da dubu saba'in da biyu da ke dubu kun ba mantawa dubu saba'in da hudu da dari bakwai shekaru a yanzu sai wani kun sun shiga an gane? so guda uku mai ne hukuncin farilla da sunna da mutahabbi a cikin sallah farilla sunna mutahabbi a cikin sallah idan muka dauki fatawa ta malikiya wato kunce malaman ciki abin da aka ce farilla shine abin da ya zama dole ka yi a gurbin idan aka ce sunna shi ne abin da ba dole ne ka yi shi ba ko ba ka yi shi ba zai bata da aikin ka ba a gurba da ban mutahabi kuma abin da ake so ka yi da su ana so ka yi in ba ka yi ba bai shafa aikin ka ba da ka ba suka ce da mutahabi da makaru da ta dusta yi ko ka yi ko kar ka yi babu lada in ba ka yi ba babu zubi in ka yi ba za a baka lada ba tambaya ta biyu bai da hukuncin mutuwa a cikin sallah mutuwa a cikin sallah ku bai da wata farilla da maka suna gwada ciki mutuwa a cikin sallah farilla idan babu mutuwa a sallah babu sallah iya tambaya tana da alaka da dan zai da ake da su ya kula ne ke tsara alaka da wata da ma wani ce kuma ba na uku ne hukuncin wannan lakabin da mutane suke sa musu wato lakabin da ake kira ma'aikata da ai da mun magana mun yi karatu a kan lakabi yau shi ke tambaya malami likita kawo babba wanda ba lakabi ba wanda ba lakabi ba suna ne sunan aikin wani malami ana mai koyar da abu likita ana nufin mai ma'aikacin asibiti ko kuma mai mai da mutum ya maka magani kawo dangon uwa ne babba dangon uwa ne daga wajen ba ba sa cikin waɗanda aka haramta a daga kira musulmi. Assalamu alaikum. ina yau malam fata ne tambaya malam ne da hukuncin karanta alkur'ani domin biyan wata bukata sannan bayan karanta bayan karantawa sai a yi sadaka na gode karanta qur'ani don biyan wata bukata sunan ka karanta alkur'ani ka yi kamun kafa da qur'ani don allah ya biya maka bukata ga wani babu to idan an gama kwanan kuma a yi sadaka me ya amfani sadakar ko kuma yanzu da sadaka eh mafi tona bula karatun ibada ne mai zaman kansa yankar ma ko sadaka ibada ce mai zaman kansa daga wannan karatun da kai na alkur'ani da wannan sadaka da kai ba da alaka bai tona ba da alaka kana yin sadaka ita kadai ka nemi biyan bukata a gurin Allah kana yin karatun shi kadai ka nemi biyan bukata a gurin Allah kuma ji gara mai biyan ka an gane amma idan ka hada karatun da sadakar a tunaninta shi karatun a ya sadakar zai tallafa wa karatun ne don Allah ya karba addu'a wadda ko kukure wadda ko kukure na wadda gani والله أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمنا أعداءك أعداء الدين واصل بارك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله